أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan halka mai albarka ƙarƙashin wannan platform mai albarka na Sufi Media Connect wanda jagororin wannan a platform mai albarka suka nema da mu tattauna akan waɗansu abubuwa waɗanda magabatanmu mun tashi mun iske suna yi amma kuma yanzu rayuwa ta zo mun iske wani sabon zamani da muke rayuwa a cikin shi wanda waɗannan abubuwa da muka iske magabatanmu suna kai ana ta karatuttuka yanzu tare da ayyana waɗannan abubuwan a matsayin munana ko marasa kyau ko kuma ma waɗanda mai yin su in bai yi da gaske ba zai shiga wuta to don me ba zai shiga wuta ba tun da an ayyana su a matsayin bid'a an kuma ce yin su bid'a ne ba kowane dalili daga sunna na yin su a mun kusan matsayar bid'a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahararren hadisi na al-Irbad ibn Sariya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi a hajjin shi na bankwana alaikum bi sunnati wa sunnati ba alaikum bi sunnati ba nan nake son karanta ba shi ma da cikin hadisin ne yana cewa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin wa kulla dalalatin fin nar duk abin da yake faru da kanka kagaggun abubuwa muhdasat to sun zama bid'a a ita kuma bid'a duk inda take bata ne shi ko bata duk inda yake zamewa ne zuwa ga wuta mun kuma sani dama alkhairu kulluhu fil ittiba wa sharru kulluhu fil ibtida a duk alkhairi yana cikin bi duk sharri yana cikin faru da kanka waɗannan abubuwa za mu tsaya mu sake bitan su mu gani a matsayar su a shari'a shin abin da ake faɗa ɗin nan na bid'antar da mai yi da yi masa barazana cikin addinin sa bai zama cikakken mai addini ba ko kuma kila in bai yi da gaske ba zai halaka ya shiga wuta za mu duba su mu gani shin masu wannan karatun su ne suke alas sawabi ko kuma gabatanmu da suka gabata abubuwa ne da dama wanda kila idan lokaci ya bada za mu rika ɗaukan ɗaya biyu muna tattaunawa a kan shi wanda wannan sati an ce zan magana ne akan addu'a bayan an kammala sallar jam'i addu'a bayan an kammala sallar jam'i mu sani addu'ar da ake yi bayan an kammala sallar jam'i na farko ya kamata mu san cewa da masu sukarta da masu yinta dukkaninsu sun san cewa ba farilla ba ce, sannan dukkaninsu sun san cewa ba cikon sallah ba ce, ya kamata masu suka mu fara ɗaukar don mu yi tahariru mahallin niza. Mu da muke yin addu'a bayan an kammala sallah a masallatanmu, limami ya yi addu'a ya ce mu karanta kaza ko mu karanta kaza ɗaya kenan, ko kuma idan mun kammala limami zai daga hannu yana addu'a muna cewa amin duk ana yi akwai kuma kashi na uku na mutane wanda su wato idan ka kalli al'umma dangane da addu'a bayan sallah mu fara da wannan a iya tunani na sun kasu kashi hudu ne sun kasu kashi hudu akwai waɗanda idan an kammala sallah bayan sun kammala a addu'o'insu na tasbihi na bayan sallah wanda ya zo a sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a limami zai ce mu karanta kaza mu karanta kaza mu karanta kaza yana faɗa mutane suna karantawa in an kammala sai sake faɗin wani abu nau'i na farko na mutane kenan nau'i na biyu na mutane shine waɗanda liman ba zai ce ku karanta kaza ku karanta kaza ba amma in an kammala addu'o'i na bayan sallah tasbihin nan da yazo a cikin sunna to zai daga hannu yana addu'a suna cewa amin wannan shine kashi na biyu kashi na uku sune wanda idan an kammala sallah kowa zai zauna inda yake yayi wa kanshi addu'a ba wanda zai taya wani kowa zai yi zai yi wa kanshi kashi na uku kenan kashi na hudu su kuma da an gama sallar ma addu'a ma ba sa yi sai su kaɗe ‘yan rigunan su su fita, wannan su ne kaso na hudu. Dukkanin waɗannan da wanda ya tsaya limami ya ce karanta salati goma ga annabi, da wanda ya tsaya liman ya yi addu'a ya ce amin, da wanda ya tsaya ya yi addu'a shi shi kaɗai, da wanda ma bai addu'a ba bayan an kammala sallah ya fita ya tafiye shi duk waɗannan guda hudun muna so mu sani. sallar su ta yi wannan addu'ar tsakanin wanda ya da wanda bai yi ba ba ta da alaƙa da ingancin sallar shi ko cikar sallah in an fahimci wannan za mu fahimci cewa yin addu'a bayan sallah ko rashin yin addu'a bayan sallah baya cikin shartu sihatin ko shartu wujubin ko shartu kamalin na sallah baya ciki in dai ka samu sallah cikakkiya daga takbiratul ihram zuwa assalamu alaikum ko ka samu wani abu bayan takbiratul ihram ka iske limami bayan ya ce assalamu alaikum ka tashi ka cika kai ma ka ce assalamu alaikum ka cika abinda ya ya kubuce maka daga inda ka ce assalamu alaikum ka fita daga sallah ka fita daga sallah wannan mu fahimci wannan tukunna dan kar a dauka cewa mu da muke tsayawa muna yin addu'a ko limami ya ba mu addu'a muna yi, ko kuma yana yi muna cewa amin, kar a ɗauka cewa a itikadinmu ko imaninmu, wannan addu'ar da ake cikon sallah ne wanda bai yi wa ba shi da sallah ko sallar shi ta samu na ƙasu, ba mu da wannan aƙidar, ba mu da wannan fahimtar, kuma ba shi ne abin da muke a kai ba. To, me yasa muke yi zan bayani bayan nan gaba kaɗan, insha Allah. wannan kenan wannan ta sanya baka taba ganin wani masallaci daga masallatan mu ba na mu waɗanda muke addu'a kenan wanda za a zo a ce bayan an kammala sallah a rurrufe kofa kar wanda ya fita sai an yi addu'a ba za ka samu ba ba za ka samu ba in ba a rufe kofa ba bayan an an kammala sallah za a yi addu'a wani ya tashi sun kama rigar shi su rike ce zauna mu gama addu'a baka taba gani ba a'a wannan addu'ar da ke mun san ba shi da alaƙa da cikon sallah ko ko sharaɗin inganci ko na wajabci na sallah ana ƙyalewa wanda ya so ya tsaya a yi da shi wanda ya so ya tafi ya shi muna da imanin cewa sallan shi ta yi ba ba ta yi ba don haka ya kamata a gane wannan ba mu da aƙida ko fahimtar cewa ita wannan addu'ar dole ce a'a abu ne na wanda ya so zai iya tsayawa ya yi addu'a. To idan ya tabbata mun fahimci haka, da wanda ya yi, da wanda bai yi ba, duk mun yarda sallarsu ta cika. To sai inda yanzu tambaya za ta dawo. To menene dalilin waɗanda suke cewa to a tsaya a yi ɗin? Menene dalilin waɗanda suke cewa kar a yi? Na farko, kafin in shiga dalilan kowannensu, ya kamata mu fahimci cewa na fahimci in tsaya bayan nayi sallah in yi addu'a ko mu yi addu'a tare da limamin da ya ja ni sallah kai kuma ka fahimci kar ayi to kar ya zama dalilin da za mu yi ta rigima muna aibata juna ƙila har mu ɗauki yin ko rishin yin wani dalili da zai iya kai wani mu wuta masala ba ta kai haka ba tunda dai mun riga mun yi sallah da kamata in wani kokari gare mu mu je wanda baya yin sallah mu yi kokari mu kawo shi masallaci yayi sallar tukuna ya ci a ce mun karar da karfin mu tare da ta dukkan mu mun yi sallah amma mu karar da karfin mu akan ishu din da babu mutum ɗaya da zai iya tabbatar da shi cewar shi dole ko rashin zama dole ma'ana cewar shi wajibi ko haramun dukkan mu masu yi ba za mu iya tabbatar da wajabcin addu'a bayan sallah ba masu korewa ba za su iya tabbatar da haramcinta ba kowa zai ijtihadi ne kowa zai ijtihadi ne to dan haka idan da muna da zurfi a ilimi to mun san ka'ida shahararriya ta malamai da suke cewa la inkara fi masailil khilaf duk mas'alan da aka samu sabani a ciki wanda duk in kaji an ce an samu sabani ijtihadi ne ya bayi zuwa ga sabanin to shi ko ijtihadi duk lokacin da kaji an yi ijtihadi to abinda aka yi ijtihadin akai ba a samu tabbatuwar shi kada'an ba ko kuma nunin shi kada'an wato ba a samu kada'iyatu subuti nashi ba sai a yi sabani ya tabbata ko bai tabbata ba ko kuma a ya tabbata amma ba a samu kada'iyatu dilala ba kaza yake nufi ko kaza to idan aka samu sabani wajen katsa'iyyatu subutu aw dilala to sai ijtihadi kowa sai ya bada himma ya isu zuwa ga abinda dalilin da yake da shi ya kai shi zuwa gare shi to in haka ne saboda ka'idan cewa la lashtihada ma'an nas inda akwai nasi ba ijtihadi to idan haka ne cewa duka abin mas'ala ce ijtihadiyya wadda aka samu sabani cikin yin ko rashin yin to duk mutumin da ya zo ya ce sai abin ya tabbata yadda nake nufi, wanda duk ya yi saɓanin yadda nake nufi ya yi laifi ya yi kuskure, misali, duk mutumin da ya yi sallah ya ki tsayawa ya addu'a ya yi kuskure, ko ko misali, duk mutumin da ya yi sallah sai ya tsaya ya addu'a ya yi kuskure, to ni da kai wani yana nema ya ɗora kan shi ya kai kan shi matsayin da Allah bai kai shi ba. me matsayin da Allah bai kai ka ba ba ka da wani dalili guda ɗaya da zaka ce fahimtar ka ita kaɗai ce daidai addini fahimtar wani ka kuskure ne ba ka da wannan dalilin ba ka da wannan dalilin dan haka da waɗanda suke yin addu'a ba za su iya kawo dalilin wajabcinta ba wanda suke korewa ba za su iya kawo dalilin haramcinta ba to idan dukan mu wannan ba za su iya kawo dalilin haramcinta ba amma wannan ma ba za su iya kawo dalilin wajabcinta ba to shikenan ashe mun riga mu da ake kallon muna yi dama mun riga mun kore bayani na na farko ya kore mana cewa ita addu'an ba wajibi bane dukkan mu mun san haka dukkan mu mun san haka shi ya sanya zaka iya gani wani daga cikin mu zai iya yin sallah ya saba da addu'a bayan sallah ya yadda da ana yi daidai ne ba haramun bane ko da yake ba wajibi bane amma saboda yadda da yi ba wajibi bane kila za ka ga wani mu an yi assalamu alaikum bai ma tsaya akai addu'an ba ya fita saboda yana da uzuri abin da zai tabbatar maka kenan bai dauka wajibi bace da Allah ka taba ganin wani mu duk gaggawar shi da aka yi raka'a biyu ta azhar aka zauna ta hiya kawai sai sallame ya fita yace gaggawa nake yi saboda ya san a cika azhar ta kai hudu wajibi ne baka taba ganin wanda ya fasa daga biyu ba ko daga uku dole sai ya haƙura an ce assalamu alaikum amma dangane da addu'a za ka ga ma'abota uzuri a cikin mu mun yarda da cewa abu ne ba haramun ba abu ne da ya kamata a yi amma za mu iya fita kafin a yi ashe wannan ya nuna maka da cewa mun san ba wajibi ba ce to tunda mu da ake tuhuma da yi mun tabbatar ba wajibi ba ce to sai sai ya zamana shin yanzu duk abin da ba wajibi ba haramun ne duk abin da ba wajibi ba haramun ne sai to ai gashi kai ma ka ce ba wajibi bane to naji ba wajibi bane ya tabbata haka ba wajibi bane to duk abin da ba wajibi ba haramun ne amsan shine a akwai abin da ba wajibi bane amma mandubi mandubi da ma'anonin shi a za a iya sawa a cikin mandubi nafila za a iya sa a cikin mandubi a mustahabbi za a yi sa a cikin mandubi duka dai da irin sunayen da za a bada ko mustahabi ko mandubi ko ko nafila ko da sauran sunayen da ake badawa a ko sunna tare dai da bambance-bambancen da suke bayuwa zuwa gare shi har wa yau idan aka ce ma ba mandubi bane akwai abin da yake mubahi ba dole bane dan abu ya zama ba wajibi ba ba mandubi ba kuma ya zama haramun akwai mubahi a tsakiya wanda mubahi din nan ana nufin in kai ba lada ba zunubi duk wannan maganan ina so in kawo cewa mu da muke yi mun yarda ba wajibi bane atatan shi muna aje shi a matsayin wani abu da ake so abu ne da ake so mustahabbi ne zan bayanin dalili na na kasancewa shi mustahabbi amma wanda yake so ya haramta mana tunda ni bana cikin masu haramtawa shi kuma sai yi kokari ya zo mana da dalilan shi na haramci a zo mana da dalilan haramci wannan kenan abu na gaba kamar yadda na faɗa shi dai ba wajibi bane tunda ko ba wajibi bane ba yana na ababin mandubi to menene dalilin mu nayi dalilin mu nayi dalilai ne da yawa abu na farko akwai dalilai na shari'a tsakanin ƙur'ani da sunna waɗanda suka tabbatar da idan an yi aikin alkhairi a ƙarshen aikin alkhairin akan yi addu'a bayan ka kammala wani aiki da Allah ya ɗora maka na alkhairi to kuma sai ka bi baya da addu'a saboda wurare ne da ake raja'i da kyakkyawan fatan idan ka kammala wata ibada kai addu'a Allah yana ansa. dalilai a cikin Qur'ani suna nan da yawa dalilai a sunna suna nan da yawa daga mafi girman dalilin kila da idan na faɗi ɗaya sai in wuce saboda lokaci annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ismail alaihi salam lokacin da suka yi aikin ginin Ka'aba da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su da gina a ɗakin Ka'aba su sabunta ginin shi bayan sun kammala sun yi jerin addu'o'i bayan kammalawa me hakan yake nufi yana nufin cewa idan an yi aikin alkhairi an ƙare aka yi addu'a ala raja'in amsawa waziyar fawo ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana wasbihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatuka wa yuzakki wa yuallimul kitaba wal hikma ko addu'o'in da suka yi Allah ya nuna mana cewa bayan sun yi sun kare sun roki Allah abubuwa kamar haka Allah ka amshi abin da muka yi Allah bayan ka amshi abin da muka yi babban addu'an da za mu yi akwai annabin da kake ta faɗa wa kowane annabawa duk annabin da za ka aiko sai ka ba shi labarin wani annabi mai girma har ma ka sanya shi sharaɗi a cikin ingancin annabcin kowane annabi wai zakhalna min annabiyina misaqa wai zakhalna misaqan nabiyina lama atinakum min kitabin hikmati summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyu la tansuruna zuwa ƙarshe to wannan annabin ya ubangiji muna roƙo ka sanya shi ya zama ɗan nan garin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi ku Allah ya amsa addu'ansu wadda suka yi bayan kammala wani aiki na alkhairi sannan malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa ayan alqur'ani take cewa fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab shine idan ka kammala sallah ka tsaya a inda kake ka yi addu'a akwai wata ma'ana da malaman tafsiri suka tafi zuwa gare ta duk da kamar yadda za mu gani ayar a dilalata ba kada'iyya ba ce iza faragta fansab iza faragta min maza wa ila rabbika fargab in ka gama idan ka kammala in ka kammala me babu dilala kad'iyya akai dan haka za a iya istihadi to cikin istihadin da malamai suka wajen fasara da dillan da suka dogara sun ce akwai ma'ananta ana nufi idan ka yi sallah ka kare ka tsaya a inda kake ka yi addu'a idan ka yi addu'a ka tsaya inda kake wa ila rabbika fargab ka yi kwaɗayi zuwa ga ubangijinka ma'ana ka yi addu'a dan haka ire-iren waɗannan a cikin addini suna nan waɗanda suka nuna idan an riga an gama ayyukan ibada ana tsayawa a roƙi Allah a yi addu'a, don haka sallah dai ba sai na ce aikin alkhairi ba ne, wannan ba bukatar mu faɗa, har ma za mu iya cewa ita ce ma ƙwalƙoluwa a ayyukan ibada ga baki ɗaya, domin assalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-dina wa man dayya'aha ko man wa man dayya'aha faqad dayya'a ad-dina ita sallah ita ce ginshikin addini wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda ya tozartar da ita ko wanda ya ruguza ta ya tozarta da addini ko ya ruguza addini awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah fa idza wujidat tamma qubilat wa sayru amalihi wa idza wujida naqisa rudda wa sayru amalihi da sauran ire-iren waɗannan to dan haka wannan shine abin da yake bayuwa na dalilin tsayawa a yi addu'a sannan mun samu daga hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da addu'o'i da ake yi bayan sallah kamar maganan da ya yi na cewa duk mutumin da ya kammala sallah bayan kowace sallar farilla in dai zai karanta ayatul kursi kafa ɗaya sai ce to wannan abu ɗaya zai hana shi shiga aljanna shine mutuwa kawai amma in dai da kayi sallah za ka karanta ayatul kursi ɗaya to in dai ka mutu za ka shiga aljanna sannan ga ga ga albaqiyatu salihat nan subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ko 34 in kai 33 cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa karshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da yayi sallah yayi tsaya kafin ya tashi daga inda yake yayi wannan tasbihan da tahmidan da da takbiran ya kammala Allah zai gafarta zunubin shi koda ya kai kumfar teku ko da zunubin daga ƙasa har sama ya tabo Allah zai gafarta a nan take so ire-iren waɗannan me yake nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ashe bayan kammala sallah gurabe ne na yin addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma wani sahabi idan ka kammala sallah ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga anan roko ne addu'a ne Allah ka taimake ni ala inni ala zikirka akan yawan ambatanka wa shukurika da yawan gode maka wa husni ibadatika da kyautace ibada zuwa gare ka ga roko ne to ashe tunda har Allah manzala ya koya wani sahabi in ka gama sallah ka roka ashe wannan yana nuna mana cewa ai gurabe bayan an yi sallah gurabe ne da ake yin addu'a dalilai da yawa sun nuna dalilan da yawa ne ba ba za mu iya tsayawa wajen kididdige su ba na san wani yana nan gefe yana ta ji a ran shi cewa har yanzu fa akwai abin da ban yi bayani akai ba shine ina magana akan hukuncin sallah a hukuncin addu'a ga magari bayan sallah wanda kusan kowa ya yarda tahajjin da ake mana shine menene dalilin da ya sanya limami limami zai ce ayi in haka ne a bar kowa yayi mana tunda wannan ba a same shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba wani hadisi da ya taba zo mana cewa bayan an kammala sallah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya juyo ya juyo ya ce a karanta kaza a karanta kaza eh mu ma mun sani mu ma mun sani ba mu ce kuma an samu hadisi guda ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka ba ba mu ce ba to in in mun yarda cewa mu ma bamu ce akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba to me yasa muke yi sai mu ce akwai wata fahimta na farko ba dole bane duk abinda annabi yayi a yadda yake sai ka yi shi a yadda yake wannan kalmar yadda na faɗe ta in ban yi ƙarin bayani ba za ta sanya shakku da ko za ta sa rudani cikin tunanin mutane bari in bayanin me nake nufi duk abin da asalin shi yana cin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaifiya idan ba farillai bane in ba farillai bane to baya a cikin abin da yake bata shi me nake nufi idan aka ce har yanzu akwai abubuwan da mutane ba su fahimta ba zaka ji ana cewa ibada tauqifiyya ibada tauqifiyya baka yin wani abu na ibada sai yadda annabi ya tsara sai mu ce maka kwarai to amma ibadojin nan fa nau'i nau'i ne akwai ibada take ta farilla ta wajibi akwai ibada wadda take ta sunna ce yanzu misali sallar farilla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su sallah biyar a wuni har yau ba a taba samun wani malami guda ɗaya tak da ya fatawan cewa hudu ce ko shida ba saboda wannan farilla ne da ya sanya raka'a biyu a asuba har yau ba a samu wani malami da ya fatawan uku ko ɗaya ba ba a canza ba har yau har yau ba a canja ba to amma na filfilin shi da yake na dare shi masalloli ne sai da Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa wuce raka'a goma sha uku har shafa'i da wuturi ba, a cikin Ramadana ko a wajen Ramadana, ko a wajen Ramadana, ba a samu ba. To, idan ƙiyamun lailin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta zama raka'a goma sha uku tsakanin dare a awun a dare ba ƙarawa me ya sanya yanzu har a haramin makka da madina idan aka zo tahajjudi in aka zo tarawih ake yin raka'a ashirin da uku ko talatin da uku me yasa shin yanzu kana so ka ce duka wannan nafilfilin da ake yi a tarawih a haramin makka da madina ya zama haramun tunda manzon Allah ya yi sha uku su sun yi ashirin da uku shin yanzu wannan in muka ɗauke shi a ma'anar bid'a taka da kake fahimtar bid'a a yadda kake fahimtar ta cewa duk abin da annabi bai yi ba sunan shi bid'a yanzu wannan bai zama bid'a ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a goma sha uku ba ko a Ramadana ko ba a Ramadana ba a kiyamul lailin shi amma gashi har a haramin Makka da Madina ana yin sama da goma sha uku din me yasa tun zamanin baya an ruwaita daga wasu manyan sahabbai da tabi'ai suna yin adadin nafilfilin da suka wuce goma sha uku tare ku da an tabbatar da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha uku yake yi yanzu wannan bai yi kama da canza abin da annabi yake yi ba? To, in ka ce fahimtarka duk abin da annabi ya yi shi a yadda ya yi shi nan ba yadda za ya iya canja shi in an canza an zo da bid'a an zo da haramun an zo da saba wa Allah to al'ummar musulmin duniya gabaki ɗaya akan wannan haramun ɗin take tafiya. Dan ina mai tabbatar maka, in dai ba a farillai ba, to kalla ma yanzu ka samu wani abu da yake tafiya daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi saboda juyawan zamani wannan abin ko a karantarwa wannan abin ko a mu'amalar rayuwa wannan abin ko a auratayya wannan abin ko a cinikayya ko a menene ashe ya kamata mutane mu fahimci cewa in dai abu asalin shi yana cikin sunna to kaifiya ba za ta zama tanta canza daga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nashi ba ya canza kaifiyar ga yadda manzon Allah yayi kai kuma ga hanyar da kai wajen yi ba zai zama abin da zai zama mai aibi ba kai tsaye sai an tsaya an bishin wannan yana iya amsar canjin kaifiya yana iya amsar wasilar da za ta kai zuwa ga gaya din ko baya iya wannan dole sai an tsaya ba za a yi kuɗin goro ba sai an yi bincike ina nufin ba za a yi kuɗin goro ba a ce eh ya halatta ko bai halatta ba ko menene sai an tsaya an ɗora shi a mizanin ilimi sai a bincika zai yiwu ko ba zai yiwu ba akwai wani abu da wani mai sayar da carbi ya taɓa faɗa mini abin basit jiddan amma kuma yana isar ya isar mun da wani sako muhimmi yace akwai wani hakimi a ƙasar a cikin jihar Jigawa ya faɗa min sunan garin ba zan faɗa ba saboda dalilai na sitirce abin da ya faru sai ya faɗa min yace wannan hakimin ana Abuja muke firan da shi yace wannan hakimin wani lokaci ya kawo mai tallan carbi yana diba carbin da zai saya sai wani makocin shi babban mutum ne haka sai ya zo wucewa sai ya ganshi zai sai tarbi sai cewa hakimi a aran ka dade me ya hada ka da bid'a ai rike tarbi bid'a ne ai manzon Allah da yatsu yayi tasbihi me sai da tarbin yace zan yi magana sai hakimi yace a kyale ni ni zan bashi amsa ba kai ba ni zan bashi amsa ba kai ba tunda da ni yake sai hakimin yace masa to shi mutumin malamin makaranta ne fitowar ma da yi zai tafi wurin aiki ne yana koyarwa a wata a wata makaranta babba sai cewa yayi yanzu kai duk abin da annabi bai yi ba in aka yi shi bid'a ne sai ce kwarai kuwa ya dogara da hadisin da yake da suke dogara da shi sai ce masa yayi to shikenan yanzu za mu gano waye babban dan bid'a sai ce duk duniya akwai wanda ya kai manzon Allah ilimi sai dan yi zalan nan yace masa a'a babu sai ce to idan kuwa haka ne duk ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu taba jin yana koyarwa ana biyan shi ba kai kuma yanzu haka sana'anka ka koyar a biyaka ka koyar da ilimi a biyaka amma ba mu taba jin duk ilimin da Allah ba manzan Allah ba mu taba jin inda ya koyar aka biya shi ba dan haka kai ma ashe yanzu kana yin abinda manzon Allah bai ba Allah ya baka ilimi amma kana koyarwa ana biyan ka tare da manzon Allah bai koyar an biya shi ba mu kula da nuktar kaga karantarwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sahabbai sun karantar wa ya karantar aka biya shi shin yanzu babu duk bangarori babu ba bangare ɗaya da ba sa bude makarantu su karantar a biya su babu kaga usulubin karantarwa a karantar koyarwa ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma a karantar a biya a karantar adiya shi ma wannan manzan Allah ya yi to suwa yanzu ba sa yi in fa ka ce za a yi irin wannan karatun da kake yawan faɗa wa mutane to wannan ɗin ma aibi ne to irin wannan suna nan da yawa suna nan da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ga hanyar da suka yi suka yi aikin haji amma mu yanzu ga hanyoyin da ake bi ana yin aikin haji da sauran abubuwa da yawa to don haka al'ummar musulmi duk abin da ba farilla bane ba wajibi ba ne, to yadda aka aje shi ba zai zama cewa dole ko wato in an an yi shi da wata kaifiya ba za a iya cewa eh halal ko kuma eh haram ba sai an tsaya an duba a daina yi wa mas'aloli kuɗin goro idan an fahimci me nake son faɗa za a fahimci cewa a in tun da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yayi addu'a ko ya koyar da addu'a bayan sallah ya kuma nuna addu'a bayan sallah abin ayi ne tunda ya koya ma wasu ma'ana dai in ka gama da sallar ka ka tsaya ka faɗa wa Allah bukatunka ka roƙa tunda ya tabbata to ba zai zama wani illa ba ko wani aibi idan yanzu an zo in dai an yi addu'ar shin jama'atan ko afradan aka yi karka ɗauke shi a matsayin abin da kai tsaye zaka ce haramun ko kai tsaye kuskure har sai idan har sai idan an ɗora shi a mizani har sai subhanallah yanayin hadari ne da iska saboda yanayi na na iska ba zan yi dogo zan yi kokarin takaice maganar anan abu na ƙarshe da zan faɗa abu na ƙarshe da zan faɗa shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ina zato malaman mu yana daga abinda suka dogara da shi cikin yin addu'a bayan jam'i din nan wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda al'imam at-tabarani ya ruwaice shi da kuma al'imamu turmizi da al'imam abu dawud al'imamu turmizi ya ruwaice shi a hadisi mai lamba 357 al-Imam Abu Dawud ya ruwaice shi a hadisi mai lamba 90 dukkanin su daga Sauban mai hadisin yake cewa a gurguje saboda yanayi na hadari ga duhu ya fara yi ba mu da ba wuta a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salatul la yahillu li ahadin an yaf'alahunna akwai abu guda uku da bai halatta ga kowane mutum ya aikata su ba abu guda uku ba halal bane yace na farko la ya ummu rajulun qauman fa yakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum kar mutun ya limanci mutane amma bayan an kammala sai ya kebanci kanshi da addu'a ba tare da ya hada tare da su ba in yayi haka ya ha'inci su dalla mu rike wannan lambar daya annabi ce abu uku ne bai halatta ga mutun yayi ba na farko ka limanci mutane amma sai ka ware kanka kai wa kanka addu'a ka kyale su in kai haka ka ha'ince su na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yanzura fi qa'ri baitin qabla an yasta'zina fa in fa'ala faqad dakhala su ce ka sannan karka yarda ka leƙa gidan wani ba tare da ka nemi izini ba in har ka fara leƙa gidan mutane sannan kai nemi izini ko kai sallama to wannan ai kaman ka shigo ne ma baka yi sallama ba yace wala yusalli wa huwa haqinun hatta ya takaffaf kar mutum kuma yayi sallah yana jin bawali ko ba haya har sai ya tabbata ya samu kubuta daga wannan bawalin da ba hayan sannan sai ya zo sai yayi sallan shi idan muka dauki wannan al'ummar musulmi a gurguje Allah sha ana dina idan muka dauki wannan a gurguje za mu fahimci manzo Allah sallallahu alaihi sallama a yana cewa karka limanci mutane ka keɓanci kanka da addu'a ba tare da su ba in kai haka ka ha'ince su wannan ta sanya limamanmu idan suka yi sallah wani zai ce to ai wannan addu'ar ai a cikin sallah ne kamar yadda ibnu taymiya ya kawo wannan maganar a cikin majmu'ul fatawa din shi yayi ta kokarin yin dubaru to amma abin da zai tabbatar maka da ba cikin sallah bane idan ka lura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana du'aul istifta idan zai yi sallah idan aka yi takbiratul ihram kafin ya fara karatu yana addu'a me yake cewa yakan ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi wa naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas واغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد kamar yadda sai na Abu Hurairah tambaye manzo Allah ya Rasulullah naga idan ayi takbiratul ihrami kafin kai karatu kana yin shiru kana addu'a me kake cewa sai annabi ya koya masa wannan addu'ar mu kula idan har wannan maganar na cewa a la ya ummu ahadun qauman fa yaqussa nafsahu bid du'a idunahum fa in fa'ala faqad khanahum ana nufin a cikin sallah yau ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi addu'an da yake yana ta Allahumma ba'id baina khatayaya ya ubangiji ka nesanta ni da zunubaina kamar yadda ka nesanta gabas da yamma kaga zunubaina bai ce ba'id baina khatayana ba yace Allahumma naqini min khatayaya bai ce min khatayana bai ce na ina ba sai ke banci kanshi sallallahu alaihi wasallam ashe a cikin sallan kanshi yawa sannan wannan addu'an da ake tsakanin sujjada da sujjada in kai sujjada ta farko ka zauna kafin ka yi ta biyu me manzo Allah ya koya mana yace wanda ya zauna sai ce Allahumma ighfirli warhamni wahadini wa'fu anni warzuqni ni ni ba na na ba annabi yana koya mana mu faɗa da lafazin kai kai kai kai dai haka ya zo a sunna amma wannan sai ce wanda yi wa mutane limanci yake ɓanci kanshi da addu'a bani da su to ashe wannan me yake nuna maka lallai a wajen sallah ne ba a cikin sallah ba to idan muka kalli wannan hadisin sai yanzu misali ni yanzu na limanci mutane da na kammala sai naga idan na gama sallah yana da addu'o'i ni ku annabi ya ce min inda zan yi addu'a in limanci mutane ruwa da iska ne tauɗin ya dan fara girgizawa to subhanallah ina ganin dai zan tsaya a haka saboda yanayin da na samu kaina a gurguje dai wannan shine misali na limanci mutane ko manzo Allah yace duk wanda ya limanci mutane sai yake banci kanshi da addu'a ya bar sauran jama'a wannan ya ha'ince sai naga idan na gama sallah ina da bukata zan yi addu'a dan haka sai nake ganin wanda zai yi tare da ni kaga idan na fada wa mutane nayi addu'a tare da su irin wanda nayi ba ha'ince su kaga wanda ya tafi shikenan ya hutar da kai shi ya hutar da ni amma bai zama na keɓanci kaina ba na bar mamuna sai naga a matsayina na wanda zai addu'a na samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kowace addu'a da za a yi an sanya mata shamaki daga zuwa inda za a amshe ta har sai mutum yayi salati sai ya gabatar da salati dan haka sai nake ce tunda zan yi addu'a bari in fara da salati ba zan yi salati kuma mamuna tunda annabi ya ce idan nake banci kaina da addu'a banda ku na ha'ince ku to ni dai a cikin addu'a na zan fara da salati wanda zai yayi salati tare da ni sai a ce ayi salati ga annabi idan an kammala zan tuna iyayena zan musu addu'a to kai ma mamuna ni dai ga abin da zan yi kar annabi ya ce kar in keɓanci kaina dan haka zan wa iyayena addu'a kai ma ka shirya in kana da bukata sai kai wa naka iyayen mu karanta musu qul huwallahu kaza mu yi fida'i gare su in muka karanta to bayan nan ya danganta mu ma muna buƙatar cikawa da imani dan haka zan wa kaina addu'a Allah ya sa in cika da imani kai ma mamuna ga abin da nake yin addu'a in kana so kai addu'a tare da ni sai in faɗa duk abin da na san zan roƙa sai faɗa shi yasa zaka ga ma addu'o'in suna bambanta daga wannan masallacin zuwa wancan saboda ya danganta da irin bukatar limamin shi ko liman an riga an gaya masa kar ya keɓanci kanshi da addu'a shi kadai ya bar mamu shi ya sanya sai ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza idan muka kalli wannan hadisin zai iya zame mana dalili na cewa ashe za mu iya yin addu'a a jam'i liman ya ba mu ko ya faɗa mu faɗa tare ko kuma ya riƙa yi muna amin saboda wannan hadisin na cewa fa in fa'ala fa qarhanahum idan ya kuskure yake banci kanshi da addu'a bayan shine limamin su amma yake banci kanshi da addu'a ya bar su ya ha'ince su ashe idan kuwa haka nan ne inda har limamin da ya ja mutane sallah yana da wasu bukatu yana da wasu addu'o'i to ga wasiti daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama na cewa lallai ya sanya mamu din shi ya hada da su cikin addu'a shi ya sanya ko kai fada suna amin malaman mu suka fahimci haka ko kuma su faɗa mu karanta kaza mu karanta mu karanta tare muna ina karantawa kuna karantawa dan a samu dai a fita daga wannan amanar ta tsoron ha'incin liman idan yake banci kanshi da addu'a ya bar mamudin shi so wannan dai ina ganin akwai abubuwa da yawa wanda na so in tattauna amma yanayin da aikin na ruwa haka gashi dole zai sa zan bari haka insha Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gaba za mu sake yin tsokaci akan wannan da kuma sauran wasu masail din da muka ga ya kamata a sake bitar su saboda a sake sama wa al'umma a a saboda a sake sama wa al'umma mafita daga sabanin da suka samu kansu a ciki Allah ya hada kawuna al'ummar musulmi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin